الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية إسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan majalisin mai albarka na bulugul maram a wannan masallacin mai albarka na masjidul da'wat wal irshad yan uwa idan ku kuma ta ba taken karatu mu a koda yaushe yana da alaka ne da ilimi na yau kamar na sati wanda ya gabata shine idan ilmu lam ta'mal bihi kana hujjatan عليك ولم تعذر بما أنت حامله إذا كنت قد أبصرت هذا فإنما يصدق قول المرء ما هو فاعله ilimi idan baka yi aiki da shi ba zai kasance hujja a kanka ba za a yi maka uzurin abin da kake ɗauke da shi ba da a ce ka haddace alkur'ani baka yi aiki da alkur'anin ba to ba za a ce ba a'a tun da kwakwalwarka tana ɗauke da alkur'ani ba za a maka azaba ba a'a wannan ilimin dalilin shi ma ne azabar taka za ta karuwa ma'ana dai uwa masu girma ilimi amfaninsa shine ai aiki da shi Allah ka ba mu ikon aiki da abin da muka sani na ilimi idan mu manta ba har yanzu muna a cikin kitabun nikah littafi mai bayani akan aure a kahin mu ci gaba akwai tambaya wadda take da alaka da aure wata 'yar uwa ce ta turo da tambaya ko neman ƙarin bayani akan cewa ta kasance maza suna huto mata domin neman aurenta tana kiyawa to har ya kasance yanzu iyayen nata suna zarginta ma ana mata faɗa don me yasa ana hitowa ba ta karɓa ta ce to ita kuma tana ganin duk wanda suka hito busu dace ba ne shi yasa to amma ta ce kada a zo akan kuskure ne take mayar da su tana so a mata ƙarin bayani wanne abubuwa ne suke sa idan miji dan namiji ya zo neman aure a ki bashi aure an gane da kyau ko wanne abubuwa ne suke iya sawa in namiji ya neme ni aure in ki yarda da wannan kin to wannan abubuwan abubuwa ne guda biyu wanda su ne usulu su ne asali wanda ake lura da su a wajen namiji wajen aure asalinsu kuma faɗin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu idan yazo muku wanda kuka yarda da addininsa da ɗabi'unsa to ku aurar masa mafhumul mukhalafa ai idza atakum man la tardawna bidinihi wa khuluqihi la tuzawijuhu shine mafhumul mukhalafa ashe idan yazo muku wanda baku yarda da addinin sa da dabi'un sa ba kada kumi ko aurar masa kenan mafi girman abin da ake lura da shi ga namiji shine na farko addini yana da addini ko na biyu to dabi'u wannan sune abubuwan da ake lura a asali bayan wannan ne sai a zo ga abin da shahi alqawama me alqawama shine zai iya zai iya shugabancin gidan shi yana da abin da zai iya ɗaukar nauyinsu da abin da ya kama da haka idan uwa masu girma wannan shine abin da ake lura gare sa ga ɗa namiji wanda ga mace ma shine ake lura amma ga namiji ya fi ƙarfi sosai don saboda shine shugaba rishin ɗabi'unsa zai iya kasancewa zalunci mai girma ga matarsa da kuma 'ya'yan da zai iya samu a nan gaba idan dai dukkanin samarin da suke hito miki dalilin wannan ne kike mayar da su to baki da laihi kuma muna miki addu'ar Allah ya datar da ke da mai addini da mai kyakkyawan ɗabi'u domin a yanzu za ka iya samun mutum ga addini akwai sunna akwai ɗage wando akwai zuwa wajen karatu amma mace da ta mishi yan detrowa shi kenan sai kwashe ta da mari an gane da kyau ko wannan shine kenan ko kuma garewar tsiya yana da amma bai bata kullum da zane guda take zama kuma yana iya sai mata zane na biyu ko kuma bai da lokacinta ga duk wannan rishin kyakkyawan ɗabi'u ne kenan ba addinin ba ɗabi'un na biyun ɗabi'u shi kuma wannan za ka iya samunsa a cikin 'yan bariki ka samu saurayi yaro ga girmama mutane ga respectan mutane amma kun babu ruwan shi da addini ba ruwan shi da sallah wannan zan iya cewa ni ga ne ba shi yau ba ɗaya daga cikin ɗalibai na ta kamini saurayinta kamin ta kamini shi ta kwatanta mini malam ina da wani saurayi wanda nake so in aura ina son shi don saboda yana da kyakkyawan ɗabi'u amma matsalata da shi shine baya kula da sallah kullum ina mishi magana akan wannan amma har yanzu ina so in kira muku shi da Allah malam ku yi mishi wa'azi yaron ko yazo yanayin yanda yazo ya nuna mai kyakkyawan ɗabi'u ne an gane da kyau ko kuma karbawar gayyatar da ma aka yi masa ya nuna me mai kyakkyawan ɗabi'u ne da wanda yake da girman kai da zai ce zai dan me zaki gaban da malamin ki kaza da kaza sai nuna yana da kyakkyawan ɗabi'un matsalar menene kula da addini shi addini a cikin aure shi ne zai samun muku da jin daɗi na lahira shi kuma kyautawan ɗabi'u a cikin aure shi ne zai samun muku da jin daɗi na duniya to mene ne amfanin daɗin da za a ji a duniya amma lahira ya kasance wahala tafnin lazazatu mimman nala lazzataha min alharami wa yabqa al-ithmu wal 'aru da ƙarshe ce la khayra fi lazzatin min ba'diha an-nar Allah ka ba mu kyaukyawan ɗabi'u a hadisin da za mu tashi a yau shine hadisin abi burda mala ya ce wa an abi burda bin abi musa an karɓo daga abu burda ɗan abu musa an abihi daga ma'aifinsa radiyallahu anhu ma Allah ya darasu shi da ma'aifinsa bilmunasa ba wannan sunan yana da kyau a raya shi abu burda ban taɓa jin wanda ya sama ɗan shi abu burda ba ko sunan baya da daɗi kun san yanzu mutane daɗi suke bi abu burda suna ne mai kyau ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la nikaha illa bi waliyin babu aure sai da waliyi rawahu imamu ahmad imamu ahmad ya rawaito sa wal arba'a da marawaita hadisan nan guda hudu wa sahahu ibn al-madini الإمام ابن المديني إنغان تاسا والترمذي ده إمام الترمذي وابن حبان ده ابن حبان وإلا بالإرسال سيدي أكون رسوك مسا إلا ده جوا حديثي ني مرسل أكرشي ده حديثي ني صحيحي وروى الإمام أحمد إمام أحمد يا رويتوس عن الحسن ده حسن عن إمران بن حسين daga imran dan husayn marfu'an ya dauka kashi zuwa ga manzon Allah yace la nikaha illa biwaliyin babu aure sai da wali wa shahidaini da masu shaidu guda biyu wannan hadisin yana bayanin ɗaya daga cikin sharuɗa na akdus zawaj na ƙulla aure daga cikin sharuɗan shine iznul wali izinin wali an gane ko ba a cewa alwali kawai domin takan iya babu waliyin nan izini ne zai bayarwa shi yasa sai malamai suna cewa iznul wali daga cikin sharaɗin aure izinin wali wali ya ba da izini to aure ya halatta a kulla shi a sharaɗi na biyu shine kuma a shuhada a samu shaidu alal akalla a samu shaidu guda biyu wannan sai ke nuna aure shi ana so a yi sanarwarsa a yi shelarsa kamar yadda mu gani a wancan hadisin a alinun nikaha ku yi shelar aure ma da cewa ana aisha ta radiyallahu anha qalat an karɓo daga aisha allah ya dada ita ta ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare sa ya ce ayyu mamra'atin nakahat dukkanin matar da ta yi aure bi ghairi izni waliyiha ba tare da izinin waliyinta ba fa nikahuha batilun auren ta batacce ne lalatacce ne fa in dakhala biha idan ya shiga da ita ma'ana yake banta da ita falahal maharu to yana da tana da sadaki bi mastahalla min farjiha dan saboda abun da ya halatta ma kansa na farjinta fa inishtajaru idan suka yi hada suka samu sabani ita da waliyin nata fa sultanu waliyu man la waliya la to shugaba sarki shine waliyin wanda baya da waliyi akhrajahu al-arba'a marawita hadisan nan guda hudu suka rawaito sa illa an-nasa'i sai dai nasa'i wa sahahahu abu awana abu awana ya inganta sa wa ibn hibban da ibn hibban wal hakim da hakim wannan hadisin da wancan dukkanin suna karfafa juna ne a wannan hadisi manzo Allah yake cewa duk matar da ta aurar da kanta ba tare da izinin waliyin ta ba to wannan auren lalatacce ne auren rusasshe ne ba ma za a cewa ya sake ta ba a'a ba ma auren asali in ya saru da ita to wannan sadakin ya tai a banza an gane ko sadakin shikenan dalilin saduwar da ya zamanto a banza wannan kuma sai manzo Allah ya ce a gaba wadda suka yi fada da ita da waliyin nata ta kawo miji wanda ya dace saurayi wanda ya dace zai aure ta uban ya kiya taitai ya kiya an gane ku kun babu sauran waliyai to manzo Allah ya ce sarki shine waliyinta as-sultanu waliyu man la waliyala an gane da kyau ko wannan hadisin mafi girma abin da yake nuna muna kamar da muka gayi a can baya shine min shuruti sihhati aqdi zawaji iznul wali daga cikin sharuɗan kulla aure shine izinin waliyi wa ake ce ma waliyi wa ma maratibul auliya an gane ko waliyi shine majibinci na mace su ne magadanta daga cikin maza su ne waliyai an gane da kyau ko su ne waliyanta magadanta daga cikin maza kuma waliyan nan maratib ne sai in babu wanga ake zuwa ga wanga malumai suna jerin su waliyi na farko shine ma'aifi an gane da kyau ko shine waliyi na farko waliyi na biyu shine kaka sai na uku shine ɗa amma ɗa wanda yake baligi an gane ko mace za ta yi aure ga ɗanta babu ma'aifinta da kakanta to ɗanta shi zai mata waliyi an gane ko wannan shine kenan amma wannan ɗa sai ya yi daraja da yawa an gane ko na gaba shine ɗan uwanta wanda suke uwa ɗai uba ɗai in babu shi sai ɗan uwanta wanda suke suke uba ɗai an gane ko to yanzu kuma in babu wa'annan guda biyar kin dukkanin alhawashi suna shiga a ciki sauran dangin nata an gane ko maza dai suna shiga a cikin waliyai wannan hadisin yana daga cikin abin da zai fassara mana shi a wata shekara a katsina an samu wata mata da ta musulunta wata budurwa da ta musulunta iyayenta kiristoci ne to tun da ta musulunta iyayen suka tsane ta bayan ta musulunta da lokaci kaɗan sai ta samu mishi daga cikin musulmai wanda ta musulunta a hannunsu malamin ya samu mata mijin da zai aure ta don saboda ta da tsiratar da kanta da wancan kuncin da take a ciki wanda kuma haka ya kamata a ce ana yi yarinya ta musulunta an tsane ta sai a samu daga cikin musulmai masu kyaukyawan ɗabi'u ya aure ta don ya raba ta da wancan masihar yanzu da aka zo za a yi auren duk da ba musulmai bane a musulunci za a nemi izinin su tunda su ne uwayenta aka nemi izinin uwayen suka ce ba su yarda ba ta aure musulmi aka yi aka yi suka kiya yanzu kun gani sai suka fassara wannan hadisin aka je a ina gidan sarki sarki shi ya kulla wannan auren fa in ishtajaru fa sultanu waliyu man la waliyala an gane da kyau ko sai sarkin ya dama musu aure kuma shikenan ta zamanto da aurenta kenan matukar dai aka samu matsala a wajen waliyai to sarki shine shine mai yake da suna shine waliyi amma akwai ka'ida a wajen malaman usul suke cewa alwilayatu alkhassa aula min alwilayati al'amma akwai alwilayal khassa ita ce iyaye waliyai masu magada na mace an gane da kyau ko su ne muke suna alwilaya alkhassa alwilaya al'amma shine shugaba da masu gari da manya-manyan mutane na anguwa wanda kowa yana iya su kasance waliyi a gare shi an gane da kyau ko to in dai ba an rasa wannan wilaya khassa ba to ba za a koma a wajen wilaya amma ba da haka mace iyayenta na raye ana iya aji ta bakin su in za ta yi aure baya halatta ta je gidan alkali ko gidan sarki a kulla mata aure in aka yi haka auren bai yi ba wallahu a'lam a hadisi na gamma da yake cewa wa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abu hurairah anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lallai manzon Allah ya ce la tunkahul ayyimu ba a aurar da me yake da suna al'ayyim ita ce bazawara hatta tusta'mara har sai an nemi umarninta wala tunkahu albikuru sannan kun ba a aurar da budurwa hatta tusta'zana har sai an nemi izininta qalu ya rasulullah suka ce ya ma'aikin Allah wa kaifa idnuha ya ne za a gane izinin budurwa domin su a lokacin budurwa kuma ya ke gare ta ba irin namu ne yanzu ba ko wanda su ma ke zaben mazajen da zasu zasu abunga qala yace an taskuta shine tayi shiru muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin wannan shi ma ya faru a cikin a cikin famikin mu me yake da suna a cikin dangin mu yarinya ce take karatu a France shi ma saurayin a can yake karatu can suka kwatse tsakanin su an gane da kyau ko kawai suka turo ma iyaye sako su sun samu take ita ta samu miji shi ma yace ya samu mata kuma yanzu iyayen bayan da za a yi su tai domin visa ta zuwa faransa yanzu tana da wahala sosai kuma ga tsadar tsiya yanzu ya za a yi ya za a yi uban ya ce shi bai yarda ba ai sai ya ga yaro kaza da kaza kaza da kaza aka kawo mu na shawara muka ce ba dai sun ga junansu ba kuma sun ce suna so har ma suka yi zancen aure kun san da suna da damar su kin zancen auren su ta fasadin su ce kun san da wannan suka ce eh nace to abin da nike baku shawara ku dama musu auren daga nan ba dole sai kun tahi ba an gane da kyau ko aka dama musu aure yanzu in ba dama musu auren ba shikenan akwai otal akwai wurin shan iska da sauransu amma aka dawar auren abin zai yi sauki to haka aka dama musu auren can suna can suna ta suna zaman auren su to wannan shine kenan kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yanda ake gane izinin mace budurwa mai kumya shine ta yi shiru wannan hadisin dalili ne akan ka'ida ta usul da suke cewa as-sukutu fi ma'radil bayani bayanun farkon ka'idar suke cewa la yunsabu ila sakitin qawlun was-sukutu fi ma'radil bayani bayanun in mutum bai magana ba a ce ba a shingina masa wata magana an gane da kyau ko misali ana neman wata fatawa malamai suka yi bayani shi wannan malamin ba a shi ya yi bayani ba to ba za a ce ba ra'ayin malam wane kaza don ya shiru bai magana ba an gane da kyau ko amma sai aka ce wasu kutu fi ma'aradil bayani bayanu amma yin shiru a inda aka gitta bayani to bayani ne malam wane malam kaza da kaza sun ba da fatawar cewa kaza ya halatta yanzu ka kaɗai ne ba mu shi bakinka ba sai shiru bai ce komi ba an gane da kyau ko to a wannan lokacin idan za a ta yi a ka'ida za a cewa abin da yake nihi shine ya halatta domin inda bai halatta ba da ba zai yi ba ba zai shiru ba shine wasu kutu fi ma'aradil bayani bayanu haka ita ma budurwa kina son wane sai ta yi shiru inda yanzu ne inda da ne an gane ko amma inda yanzu ne sai ta tuntsere da dariya in wanda take so ne to a dama kuka suke yi to sai aka ce to in ta yi kuka miya za a yi an gane ko malamai da kwakwale-kwakwale suka ce sai a taba hawayenta in an ji hawayen da sanyi to kukan soyayya ne an gane da kyau ko in an ji hawayen da zahi to kukan ba ta so ne to wannan shi da kira jayyid a takaice dai wannan hadisin yana nuna cewa auren dole a musulunci baya da wurin zama an gane da kyau ko wa ibn abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala at-tayyib ahqqu bi nafsiha min waliha bazawara ita ta cancanta da kanta akan waliyinta ma'ana bazawara ita ta cancanta da ta zaɓo mijin aure an gane ko walbikru tusta'maru ita kuma budurwa ana neman shawararta ana neman umarninta an gane ko tusta'maru ma'ana tustasharu ana neman shawararta ko ana neman umarninta wa idnuha sukutuha izninta kuma shine shirunta rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisin wa fi lafzin aw wani lafazi laysa liwaliyin ma'a sayyibi amrun baya akan wali ya umurci buduro ya umurci bazawara da dole ko ya tilasta ta ga wanda za ta aura waliyatimatu tusta'maru ita kuma alyatima ay albikr ita kuma budurwa tusta amaru za a nemi umarninta malamai suka ce budurwa an ce mata alyatima ne a nan min babi shafaka don saboda duk wanda yake maraya a ɗabi'ance mai ake masa ana tausayinsa to haka ita ma budurwa sai ana ce mata alyatima an gane ku don saboda tausayinta da ake dan bata san maza ba kinan dole wajen za a mata ya kamata a ce an mai suna an tausaya mata shine ma shine shi yasa aka ce al-yatima anan rawahu abu daud abu daud ya rawaito wannan hadisin wannan sa'i da imamu nasa'i wa sahahahu ibn hibban abinda wannan hadisi yake nunawa bazawara ita ya kamata a ce ta nemo makanta miji an gane ko ba dole ba ma'ana ita ya hidacewa domin hausa ke cewa mai daki shi yasa inda yake masa yoyo ko ta baro wancan imma shi ya sake ta hukum ita ta sake shi tunda yanzu ana mata ma suna saki an gane ko to kenan yanzu dai tun da za ta zaɓa ma kanta kenan sai ta ta nemi wanda baya da irin wancan abin da ya sa ta ta hoto daga wancan gidan shi yasa ita aka ce ba lahi ta zaɓan ma kanta amma budurwa abin da aka hiso uba ya nemo mata an gane ko haka sahabbai suke mafi yawanci suke nemo ma ɗiyansu mazaje an gane da kyau ko amma yanzu ko da yake yanzu ma dole ta fara sawa sai an yi haka nan ko tunda kana da iya goma sha biyu cikin gida mata duk sun zama masha Allah dole ka fara cewa malam in an samu wani mai bukata a tuntuɓo ne ma'ana malamin makaranta to wannan shine kenan a takaice bazawara ita yi dacewa ta neman makanta budurwa kuma an yi so uba ya nemo mata ko kuma in ta nemo ya duba ya gani ya dace ko bai dace ba وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة متي باتا أو رد متي ولا تزوج المرأة نفسها كما متي باتا أو رد كنتا رواه ابن ماجه ابن ماجه يروي تونا حديث والدار قطني لدار قطني ورجاله ثقات سننكما مزاجا وانا حديثا ثقات نتبتتيني wannan hadisi me yake nunawa baya halatta mace ta aurar da mace kun san da ana yin haka ko ana yin haka kuma da yawa san da ana yin haka ba amma ana yin haka mace ta aurar da mace kun san ta wace hanya yanzu idan ka rabu da mace ta diyan nata ta kwashe su ta je da su suna tare da ita idan tana da diya mace a ciki lokacin aurenta yayi an gane ko sai ya kasance danginta za ta sa su kulla ma diyar aure ta yi banza da ni da dangin uban yarinya an gane ko ko da yake idan aka zo damun auren uwar ba ita za ta zo ba ta zamna amma dai kamar sunan uwar ce in dai har dangin uwar ne suka zo dangin uban ba ne ba su yi ba ba su zo ba domin su wa'annan kaman wakilanta ne an gane da kyau ko kaman wakilanta ne idan kuma aka ce wakili to duk abin da zai yi kamar da sunan waye kamar da sunan matan yayi ashe sai an yi tagarin sa akan wannan mata da yawa suna suna suna kulla aure alhali kuma malaman usul suke cewa annahyu yaqtadi alfasad annahyu yaqtadi alfasad dai manzo Allah ce la tuzawwiju almar'atu almar'ata an gane ko kada in kace la nahiya ce in kace nafiya ce dukkan su dai ma'anar su guda hani ne kada mace ta aurar da mace mace ba ta aurar da mace ashe in mace ta aurar da mace yayi ko bai yi ba bai yi ba li'anna nahya yaktabi al-fasad wannan shine kenan kenan duk matar da ta sa dangin da suka kulla ma diyarta aure ba da izinin dangin miji ba dangin uban uban yarinyar to ta san da cewa wannan auren bai yi ba wannan shine kenan ko kuma mace ta aurar da kanta an gane da kyau ko to akwai wata matsala anan shine idan kuka lura kasashen wasu daga cikin kasashen larabawa da kuma wasu daga cikin kasashen turawa wanda suke musulmai yanayin damin aurensu ya yake wa zai gaya mana wanda ya taba gani da wannan ya suke damun aure asali akan takarda ake ko? kuma da ango da amarya ake kawowa su zamna akan teburi ango ya yi sinye ita ma mata ta yi mata ta yi sinye wannan auren ya halatta ko bai halatta ba a e a a an gane ko e ya halatta inda iyayen sun ba da izini an gane ko iyayen yarinya sun ba da izini ba matsala ku je ku yi sinye an samu izinu alwali a a idan iyayen ba su yi ba ba su yi izini ba an gane da kyau ko kenan damun kulla aure ba sai inda muka saba na al'adance ba an gobe zuwa amarya ba ta zuwa a ko amarya ta zo in dai har an samu izinin wali shikenan shine al'ahammu mala yace wa annafi'in an ibn umar radiyallahu anhuma daga nafi daga ibn umar Allah ya dada su shi da ma'aifin su kala yace naha rasulullah sallallahu alaihi wa sallama an shigar manzo Allah yayi hani akan ashigar washigaru abinda ake ce ma ashigar an yi zauwijar rajulu binatahu shine mutum ya aurar da ‘yarsa ko kuma wadda yake riko ala an yi zauwijahul akharu binatahu da sharaɗin shi ma wancan gudan ya aurar masa da ɗiyarsa walaisa bainahuma sadaqun alhali a tsakaninsu babu sadaki muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin wattafaqa min wajhin akhar sun yi ittifaki a wata fuska ala anna tafsirar shigar akan cewa tafsiri na ashigar faɗin da aka yi wa shigar an yi zawijin rajul ila akhirul kalam min kalami nafi daga cikin maganar nafi ce abin da yake nihi a cikin wannan hadisin akwai idraj an gane ko akwai al-idraju fil matni kuma wannan idraju idraj kin ya hito ne daga nafi daga cikin marawaita hadisan ma'ana hadisin yanda yake manzon Allah yayi hani akan shigar bakin hadisin kenan sauran bayanin na nafi'i ne shi ya ƙara wannan bayanin a ciki shi ake ce ma idiraji an gane da kyau ko wannan hadisin yana hani ne akan wani ɗaya daga cikin nau'in aure da ake yi a lokacin jahiliya wanda mai yiwa hatta wannan lokacin ana iya a samu wasu jahilai da za su iya yinsa kun san jahiliya ba ta ƙarewa an gane ko zamanin jahiliya ya ƙare amma akwai jahilai har yanzu yani auren yake kana da ɗiya abokinka na da ɗiya sai a yi musanya an gane ko ba ni ƙwarya in baka manda ko shi kenan kai ka bashi taka shi ya baka taka shi kenan kun babu sadaki babban laifi shine rikin sadaki malamin suka ce da a ce akwai sadaki auren yayi kuma in dai har yaran sun amince an gane ko wannan shine kenan in yaran sun amince kuma an samu sadaki to babu laihi amma laihi shine kasance babu sadaki a tsakani domin shi sadakin ba nasu bane su uwayen nawa ne ne na iyan ne wa atun nisa a sadukatihinna nihla na matan ne na 'yan matan ne ba na ku uwayen ba wannan shine kenan jayyid a hadisi na gaba da yake cewa wa an ibn abbasin kuma wannan ba sai ba sai diyarka ta cikin ka ba malamai suka ce koda wadda kake riko ce duka wannan hukuncin yana shiga a ciki ba ma wadda kake riko ba ko da kanwar kace abokinka na da kanwa kai ma kana da kanwa an gane ko aka yi musanya ba tare da sadaki ba to wannan auren bai yi ba yana daga cikin al'ankihatu albatila ko alfasida wannan shi ne ma da ya ce wa an ibn abbasin radiyallahu anhuma an karɓo daga ibn abbas allah ya da su shi da ma'aifinsa an na jariyatan bikran lallai wata baiwa budurwa ko wata mata budurwa domin kalima ta jariya akwai lokacin take zuwa da nuhin bayu mata akwai lokacin take zuwa da nuhin 'yan mata an gane ko a nan tana nuhin mace ce kinan wata yarinya budurwa ta zo atatin nabiya sallahu alaihi wasallam ta zo wajen manzon Allah fa zakarat anna abaha sai ta ambata da cewa ma'aifinta zawwajaha ya aurar da ita wahiya karihatun alhali ita kuma ba ta son auren fakhayyara ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya bata zabi zabi mi ya bata in ta so alala ta auren rawahu ahmad ahmad ya rawaito wannan hadisin wa abu dawud da abu dawud wa ibn majah da al-imam ibn majah wa u'illa bil irsal amma akwai malaman da suka ce wannan hadisin yana da illa shine wai hadisi ne mursal amma magana mafi inganci hadisi ne hasan an gane da kyau ko asalin hadisin wata yarinya ce aka ma auren dole bayan an yi auren da kwana biyu sai ta zo wajen manzon Allah ta ce iyayena sun aurar da ni ga wanda ba na so menene ra'ayinka akan wannan sai manzon Allah ya ce in kina so sai a raba auren sai manzon Allah ya ce sai yarinya ta ce babu layiya ma'aikin Allah zan ci gaba da zama da shi don biyayya ga iyayena amma na zo in yi wannan tambayar ce don iyaye su san da cewa ba sa da haƙƙin su aurar da 'ya'yansu ga wanda ba sa ni ga wanda ba sa su wannan matar ta cancanci ta cancanci a yi mata yabo na musamman domin ta kwato mata haƙƙinsu ko to kun ji kun ji ɗan me ake ce musu droit de la femme suke ce musu ko menene to kun ji kun ji ta gaskiya wadda ita hanya hanyar ruwan sanyi take bi ba hanyar zanga zanga ba an gane da kyau ko to wannan shine kenan a takaice dai kenan baya halatta auren dole yana daga cikin abin da yake halatta ayi alfashu alalata aure shine in ya kasance macen ba ta so an gane da kyau ko shi yasa mai yake da suna malamai suka ce min shuruti zawaji ridar zaujai ne daga cikin sharuɗan aure shine yarda ta ma'aurata guda biyu hatta namiji shi ma kun sa ana mishi auren dole ko to shi ma in bai yarda ba auren ana iya lalata shi wannan shi ne kenan hadisi na gammala ya ce wa anil hasan an samura wata matsala a wani lokaci ne ya halatta mutum ya aurar da yarinya ba tare da tana so ba akwai lokacin da ya halatta ka aurar da diyarka ba tare da tana so ba kun baka da lahin komai a wajen Allah maka kukin sarki aha eh to shi wannan shi kuma yana shiga ne min babil maslaha wannan yana shiga min babin maslaha wannan magana tashi tana tana da abun ga amma kaman abun da nake so na kai tsaye wanda shari'a shi babu ma wani wani tantama babu ma wata dibin wata a kana da kana da dama aha in bata in bata balaga ba an gane ko in mace bata balaga ba ya halatta ka aurar da ita ko da baka so an gane ko domin a wannan lokacin kai ne kasan abin da ya dace da ita ba mi ba ba ita ba wannan shi ne kenan wannan shi ne mafi yawancin malamai wannan shi ne ra'ayinsu yarinyar da bata balaga ba ya halatta ka aure da ita ko ba ta so wannan kuma shi ne aka yi a lokacin kakanninmu mafi yawancin mata da ake aurar da su tun su balaga ba a musu kame ko a aurar da su ga wasu to duka wannan babu laifi a musulunci in dai har kayi ne don saboda wata maslaha da kake gani to shi matsalar da ya kawo shine in ya kasance tana bin maza kuma duk wanda aka kama ta taƙiya sai a yi mata auren dole don saboda ta kame daga mi daga wannan daga wannan bin mazan da take yi matukar wannan zai iya haifar da ɗa mai ido to ya halatta domin meke da suna ta tabaddalul ahkam bi tabaddulil zamani wal makan wa anil hasan an samurata radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma imra'atin zawwajaha waliyani duk matar da waliyi guda biyu suka aurar da ita fahiya li awwali min fahiya lil awwali minhuma to ita ta farko daga cikin su ce rawahu ahmad ahmad rawaito wannan hadisin wal arba'a da marawaita guda biyu da marawaita hadisin nan guda hudu wa hassanahu tirmidhi abinda wannan hadisin yake nuhi shine mace ce waliyi guda biyu suka aurar da ita ga maza mabambanta an gane ko to shine sai manzon Allah ya ce to auren wanda za a tsayar shine na farko na wanda ya fara wanda ya fara aurarwa amma anan malamai suke cewa idan ya kasance martabar su ta wilaya ta zo dai an gane ko idan ya kasance martabar su ta wilaya ta zo dai amma idan ya kasance martabar su ta wilaya ta bambanta to za a gabatar da al'akwa fal'akwa bin misali ta fi makal mutum ne yake da ɗiya sai kanan shi wan shi a birni sai ya kulla mata aure da wani shi kuma uban shi ma sai ya kulla mata aure da wani an gane ko yanzu da wa za a yi aiki a da na uban domin waliyancin shi ya haikarhi akan waliyancin wa waliyancin wancan dan uwan nashi duk da shi ma waliyin ta ne to amma bai zai zama towa waliyi ba sai babu wa sai ba uban to amma in martaba ta zo dai mutum ne ya rasu ya bar diya yana da kannai kannan duka sai suka aurar da ita kowa ga wani daban-daban to a wannan lokacin tunda martaba ta zo dai yanzu me za a kallo al-asbab ko wannan shine kenan sai a diba wa ya riga wanda ya fara daura auren to da shi za a yi wannan shine kenan akwai wata ka'ida ta malaman fiqh suke cewa ayyu mamra'atin nakahat min rajulaini fahiya lil awwali minhum minhuma duk matar da ta yi auren maza guda biyu to ta farko ce ma'ana wanda ya fara auren na asalin shi ne mijinta na gaskiya wannan kuma yana iya kasancewa ne idan an samu wata shubuha mutum ne balaguro sai ya ɓace ya jima an gane cewa har shekara guda ba a san inda yake ba sai aka yi hukuncin cewa a'a yanzu tana iya ta yi aurenta sai ta yi wani aure bayan an yi kwanaki sai game sai game shi wancan na asali ya bayyana in dai har akwai uzuri karɓaɓɓe gare shi to shi kenan matar shi matar shi ce za ta komo gare shi an gane da kyau ko kuma ba sai an kulla wani sabon aure ba kuma wancan shi ba sai ya ce na sake ki ba da ya bayyana shi kenan sakakka ce an gane da kyau ko to wannan shine kenan ai wannan kamar me yake da suna ne a shi ya sha bamban da bayanin na aljanna tunda shi na aljanna karshe mijin da ta rabu da shi mijin da ta rasu tana aure da shi shine zamantowa mi mijinta a aljanna an gane da ke ko? dai a hadisi na gama da yake wa an jabiri radiyallahu anhu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayyuma abdin tazawwaja bi ghairi idni mawalihi duk ba wanda yayi aure ba tare da izinin waliyansa ba shugabanninsa au ahlihi ko kuma iyallansa fa huwa ahirun to shi mai yake da suna kwarto ne shine ahir aizanin rawahu ahmad ahmad ya rawaito wannan hadisin wa abu dawud da abu dawud wa tirmidhi da imamu tirmidhi wa sahahahu ya inganta sa wa kadhalika ibn hibban ka bawa abun tausayi an gane ko ko aure shi baya halatta yayi namiji fa yanzu wanda yake da ya halatta ya aure ba da izinin ma'aifansa ba namiji ya halatta ko bai halatta ba ya halatta sai dai a ce abin da ya dace ya sanar da su ko to amma shi kuma bawa baya halatta ya aure ba da izinin shugabannin sa wani zai yi ka amma to ai kamar an zalunce sa a musulunci yayi wannan ne dan hikima wata hikima musulunci dama baya son yaduwar bayu yana bawa yayi aure duk yanda ya auha menene bayi ne to sai musulunci ya haramta mishi aure an gane ko sai da izinin wa'ancan kamar an rage ma yaduwar bayu menene kaihi tunda abin da ya samu musulunci kai tsaye bai hana bauta ba don ya isko laraba suna min suna yin haka kuma abin na da ƙarfi sosai ba ma laraba ba a lokacin duniya gaba ɗaya ana harakan bauta to raba su da abin da suka saba a lokaci guda yana da wahala kawan giya ne kun da musulunci zo sai da bin maratib sai da bin marahil na hana ta to wannan shine hikima ta musulunci amma kaga wanda yake baya bincike ko kuma yana ma kallon ahkam haka kai tsaye yana musu kallon hadaran kaji sai ya ta zargin musulunci akan wani abu da ya hukunta wannan shine kenan mala yace wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yujma'u bainal mar'ati ba a hada tsakanin mace wa ammatiha da kuma yar uwar ma'aifiyarta wala bainal mar'ati wa khalatiha eh ammatiha yar uwar ma'aifinta wala bainal mar'ati wa khalatiha ko kuma tsakanin mace da yar uwar ma'aifiyarta muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin bil misali yatadhi al maqal kai ne kana aure da mace matarka an gane ko yanzu sai kaga diyar kanwar matar taka ta birge ka sai ka ce kana so ka auro ta wannan auren ya halatta manzo Allah ya hana an gane ko shine dan saboda yanzu ita wannan matar taka idan ka auro waccan ta zamanto diyarta an gane ko rishin jituwa zai iya zai iya afkuwa wannan shine kenan malamai kuma suke cewa kullu sababin yufdi ila tafriqati bainal muslimina fa muharram duk abin da zai iya kawo rabuwar kanu da rishin jituwa a tsakanin musulmai to haramun ne a musulunci shi yasa musulunci ya hana wannan kenan baya halatta kana aure da mace ka auro yar uwar ma'aifiyarta ko yar uwar ma'aifinta wadda suke meke da suna uwa ɗai uba ɗai an gane da kyau ko jayid maliki wa an usman radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam la yankihu al-muhrimu mai ihrami baya aure wala yunkah an gane da kyau ko sannan kuma ba a aurar da shi kenan la yankihu baya aurarwa wala yunkahu sannan kuma ba a aurensa kenan shi ba zai aurar ba kuma sannan ba zai yi ba ba zai yi auren ba shine yankihu yunka rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisin wa fi riwayatin lahu a cikin wata riwaya wala yakhtubu kuma ba zai yi neman aure ba zada ibn hibban ibn hibban ya kara wala yukhtabu alaihi sannan kuma ba a neman masa aure wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala tazawwaja an-nabi sallallahu alaihi wa sallam maimuna manzo Allah ya aure maimuna wa huwa muhrimun alhalina cikin ihrami muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin wa li muslimin a riwayat imam muslim an maimunata nafsiha daga maimuna ita kanta radiyallahu anha annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha manzo Allah ya aure ta wa huwa halalun alhali ya walwale bayan ya walwale ihramin sa wannan hadisai ne guda biyu da suka ci karo da juna ibnu abbas yace manzo Allah ya aure maimuna tana cikin me tana cikin me eh yana cikin yana cikin ihram alhali mun gani a can ya hana mutun yayi aure yana da me yana da ihrami to kuma sai aka samu wata riwaya ta maimuna ita wadda aka ce an aure ta da ihramin tace manzo Allah ya aure ta bayan ya walwale ihramin sa akwai cin karo ko ba cin karo akwai cin karo maganar wa za a gabatar a aha wannan zamu iya cewa me yake da suna sahibud dar adra bima fihi ko tunda ita ce aka kullama auren to ya wani zai cewa ga lokacin da aka aurar da ita kuma ga ta ce ga lokacin da aka aurar da ita kenan shi ibnu abbas kaman waham ne ya samu an gane da kyau ko sai ya ce an aure ta ne a cikin ihrami sai daga baya ta walwale magana shi ta ce a'a ba a cikin ihrami manzo Allah ya aure ni ba wannan shine kenan jayyid wannan hadisin yana fassara mana ka'ida ta usul da suke cewa qaulus sahabiyyu حجة بشرطه قول الصحابي حجة بشرطه maganar sahabi hujja ce da sharaɗinsa me sharaɗin Allah yi khalifa nassan shari'iyya kada maganarsa ta saba ma magana ta nassi sahabi ya ce kaza alhali kuma ga hadisi karara ko ga aya ta ce abun nan me yake da suna ba haka bane ko kuma abun nan halal ne shi kuma ya ce haram maganar shi ba za a aiki da ita ba na biyu shine Allah ya khalifahu sahabiyun akhar ya kasance wani sahabi bai saba masa ba kun ga ibnu abbas ya hade wannan maganar sai aka samu wani sahabi ko wata sahabiya ta ne ta saba mishi a wannan maganar to anan sai a lura wanne ne yahi akwa wani dalili ne yahi karhi an gane ko yanzu kenan kun ga idan muka lura dalilin wanne yahi karhi na maimuna wannan fassara ne na wannan ka'ida ta qaulus sahabiyyu hujjatun bi shartihi sharadin shine kada ya saba ma nassi sannan kuma kada a samu wani maganar wani sahabi ta saba masa wa an ukbah ibn amir radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam inna ahaqqa ash-shuruti lallai mafificin sharadi an yuwaffa bihi da ya kamata a cika shi mastahlaltum bihi alfuruja shine sharadin da kuka halatta farji da shi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin wannan hadisin abin da yake nuna muna girma da daraja ta aure ta kasancewar sharaɗin da aka yi a wajen aure shine mafi girman sharaɗin da ya kamata a cika in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace annasu ala shurutihim mutane suna akan sharaɗin su kuma sai yace sharaɗi mafi ƙarhi da ya kamata a ce an kula da shi shine sharaɗin da aka yi lokacin da aka zo kulla aure an gane ko daga cikin sharaɗin shine tahdidul mahar an yi sadaki nawa za a bayar to an zo damawa a bada wannan sadaki kuma kace zaka bada sadaki kaza tunda shi sadaki ba dole bane sai an bayar da shi lokacin da za a daura aure ana iya bayan daura aure daga baya a bayar da shi daga cikin sharadi kun yi sharadi kai da ita idan ka aure ta zaka sai mata mota an gane ko bayan an yi aure sai kuma kake so kai kwana da da zancen mota an gane ko sai a ce maka inna haqqa shuruti an yuwaffa bihi mastahlaltum bihi alfuruja ka cika wannan sharadin to amma akwai sharadin da ba a cika ko domin manzo Allah ya ce illa shartan ahalla haraman aw harrama halalan sai dai sharadin da ya halatta haram ko ya haramta halal zaka auranta ita ce to da sharadi ba zaka mini kishiya ba an gane ko kai kuma kana son ta kamar ka in ba ita ba sai rijiya sai ka ce to ba matsala sai ka aure ta yanzu bayan ta aihu ta rukuce sai ka ce kishiya za ka yi aure za ka kara a musulunci kana da laihi ba ka da laihi an gane ko domin dama can haram ce halal ce aka min aka haramta maka to ba dole sai ka lalunci wannan sharaɗin ba tun da haram ce halal ce aka haramta maka wannan shine amma ita kuma tana dama ta ce to tun da ka saba wannan sharadin ni kuma ba zan zauna da kai ba kuma shikenan ta rabu da kai ba za ta biya ka sadaki ba an gane da kyau ko wannan duka matsala ce wadda take malamai su tattauna ta mai fadi na'am ba ta koma da kwa eh sanne yawwa wannan shi ma ana samun shi sosai kamin aure uwaye su ce to sai ta hoyi lakwal kai kuma kana sai ka ce eh to naji babu laifi za ta yi lakwal ki bayan an yi aure an gane ko kuma kace ba za a yi lakwal ba wannan lokacin idan ka saba wannan alkawalin matukar dai zuwa lakwal nan babu sabon Allah a ciki an gane ko yana daga cikin wanda ya halatta su yi lakwal zuwa lakwal babu sabon Allah to wannan sharadin in ka saba shi me yake da suna kayi laifi amma ya kasance zuwa lakwalkin akwai laihi da ake yi akwai sabon Allah a ciki kaza da kaza dalilai kuma kana da su to a lokacin baka da laihi domin ka hana sabon Allah ne a asali amma ita kuma tana da dama ta ce to tunda ka kiya ni kuma zan zan rabu da kai kuma za ta maida maka da sadaki ba dan kai ni ka saba sharadi shine wannan kaida ta saba sharadi in ka saba sharadi ba za a maida ma kudin ka ba وعن سلمة بن الأكوى رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم آم أوتاس في المتعة أشكر أوتاس منظر الله ياي سوكي جمد متعة ثلاثة أيام كان أكو ثم نهى عنها سنني هني أكنتا لفظين متعة ينا زوا da lafuz da ma'anoni daban-daban a musulunci akwai mutu'atul talaq akwai mutu'atul hajj akwai zawajul mut'a an gane ke ko to mutu'ar da ake nihi anan shine auren mutu'a manzon Allah yayi sauki a shekarar autas game da yin auren mutu'a kwana uku sannan sai ya hana wannan me ake ce ma auren mutu'a shine azzawaju ila ajalin musamman shine yin aure zuwa wani lokaci kayyadadde an gane ko bar mu ida hadisan sai mu fara da bayani na wannan auren mutu'akin mali ce wa an ali radiyallahu anhu kala naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anil mut'ati ama khaybar manzo Allah yayi hani akan auren mutu'a shekarar khaybara muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin wa an ali har yanzu daga ali radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an mut'atin nisa'i manzo Allah yayi hani akan auren mutu'a da mata wa an aklil humuril ahliya da kuma cin naman jakin gida yau khaybar ranar yakin khaybar akhrajahu sab'a marawaita hadisan nan guda bakwai suka rawaito sa illa aba daud sai dai abu daud wannan hadisin waye rawaito sa a cikin sahabbai ali an gane ko idan muka ce ali muna nuhin kalubale ne gawa ga yan shi'a wanda suke ganin auren ya halatta kun san suna da ka'ida su a wajen karbar hadisi ba ga kowa suke karbar hadisi ba sai sahabin da suka yarda da shi to kun ga dadin abun gashi daga cikin sahabban da suka yarda da su shi ma ya rawaito mi ya rawaito haramcin auren mutu'a sai nuna maka ashe wannan addinin su ba ba Allah ake ba me ake ma son zuciya ne ake ma kun san kuma ko dan me yasa ba sa rabuwa da wannan auren mutu'an domin shine sirrin yaduwar shi an ci auren mutu'a akwai wani taktit da ke gare su wanda ta hanyar su ne suke yada shi an ci a duniya shi ake ce ma almimatul arba'a mimun guda hudu mimun ta farko shine almalu ana so ka shiga shi an ci sai a nuna maka dukiya baka damu da dukiya ba sai a komo ga mimun ta biyu shine almar'a mace an gane ko sai a komo ga mimun ta hudu in wannan takiya wannan bai damu da mata ba sai a komo da mimun ta hudu shine almansib shine matsayi sai a baka matsayi zamu baka shugaban shugaban yan shi'a gaba ɗaya an gane ko za mu ɗauke ka mu kai ka iran mu baka aiki inda har za ka shi an ci na uku shine mimun ta hudu almasalihu alkhassa shine ai muku wasu bukatu da kuke so a gina muku likitoci su iran suna da likitoci anan ko ba su da a gina muku makarantu suna da ko ba su da suna da dukkanin wannan su ne mimun guda hudu almalu almar'a almansibu almasalihu alkhassa a kasar saudiya yana daga cikin abin da ya jawo aka hana 'yan shi'a zuwa aikin hajji akwai hanyar da suka bi suka jawo ra'ayin samari da yawa na saudiya suka shiga shi'anci shine kun san a saudiya akwai tsanani sosai game da abin da ya shahi al'amari na mata al'amari na zina da sauransu to sai yanzu sai ya kasance idan za su je a wajen aikin hajji akwai shehunansu da suke kwasa 'yan mata tsala-tsala a je da su a wajen aikin hajji a kama otel mai kyau an gani da kyau ko? a kama otel yanzu sai malam ya huta wajen wa'azi a wajen wa'azi za a yi muku wa'azi a nuna muku auren mutu'a halal ne da sauransu da sauransu kunga za ku yi addini mai daɗi ku samu lada kuma sannan ku ji daɗi nurun ala nur ko? ko mu ce zulumatun ala zulumat da haka suka yi suka jawo hankalin samari da yawa sai a jawo su a nuna musu ku zo ku yi auren mutu'a ku samu lada ku ji daɗi ga 'yan mata an zo da su shiga otal su yi abin da suke yi haka suke duk shekara in za a zo a kwaso 'yan mata ana wa'azi ana nuna musu ga hanya to da suka gano wannan sai aka hana musu shigowa ma gaba ɗaya a wajen aikin hajji an gane da kyau ko kenan auren mutu'a yana daga cikin abin da ya jawo yaduwar addini shi an ce shi auren mutu'a kuma a me yake da suna a wajensu su a ka'idarsu ƙarshensa shi ne kwana guda 45 an gane ko? kwana guda 45 baya wuce kwana guda 45 shi kuma farkonsa wannan baya da farko in cikin minti biyar kuka iya in cikin minti biyu ne akwai wata yarinya daga cikin 'yan shiya da aka tambaita auren mutu'anta nawa ta ce ita gaskiya a yanzu ba ta wuce kuma 'yar shekara goma sha takwas ba auren mutu'anki nawa ta ce ba ta iya kilgewa sun yi ɗari an gane ko? to aka ce mata wani auren mutu'a ne wanda kika yi hijimawa ta ce na sati guda to wanne ne wanda ya yi karanci ta ce minti talatin a cikin taksi ya aka yi mai taksi man ne ya ɗauko ta ya tambaye ta a kina da aure ta ce a tukaka za ki aure ni ba matsala an gane da kyau ko mu biya bukata shikenan ya ba ta kudi aka yi auren shikenan aka kare ya aje ta inda take so shine aure mafi me mafi karanci da ta yi wannan shine auren mutuwa wannan kuma asali da muka lura cin cin mutunci ne gawa ga mata domin cikin minti talatin ya sami ki ciki kuma shi kenan an rabu ya tahi ke da shi kuma sai illa ma sha Allah yanzu wannan dan dan waye za a cewa wannan shine kenan a hadisi na karshe anan malai ce wa an rabi ibni sabra an karbo daga rabi ibn sabra an abihi radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala inni kuntu adintu lakum fil istimta'i minan nisa a da can nayi muku izinin ku ji daɗi da mata ku yi auren mutu'a wa inna Allah kad harrama zalika ila yawmil qiyama kuma lalle Allah ya haramta wannan kin har zuwa tashin alqiyama faman kana indahu minhunna shay'un duk wanda ya kasance yana da wani abu game da mata na auren mutu'a falyukhli sabilaha to ya saki hanyar su ma'ana ya sake su ya rabu da su wala ta'khudhu idza ataytumuhunna shay'an kuma kada ku karbi komai idan kun ba su wani abu ma'ana idan kun ba su sadaki kuma lokacin bai kare ba za ku rabu da su kada ku amshi komai akhrajahu muslim muslim ya hutar da wannan hadisin wa abu dawud da abu dawud wa nasa'i da imam nasai wa ibn majah da al-imam ibn majah wa ahmad da ahmad wa ibn hibban da al-imam ibn hibban wannan hadisan gaba ɗayan su suna nuna muna shi auren mutu'a ko da a ce ma wata shubuha a musulunce baka da wadda zaka iya amfani da ita akan cewa auren mutu'a ya halatta duk wata hanyar da zaka iya ka halatta shi a musulunci ba zaka iya halatta shi ba domin gashi a hadisi wanda suke karara kuma sukin ma wanda suka yarda da shi shine ya rawaito hadisin domin hadisi ruwaya guda biyu aka samu daga resa Ali radiyallahu anhu wannan auren mutu'akin me yake da suna na ɗaya daga cikin kamar yadda na faɗa muku abin da ya jawo yaduwar addinin shi'anci a Nigeria ma haka sun jawo hankalin masu kuɗi da yawa da samari da yawa akan cewa kuna da dama ku huta da zina-zina da ake ce muku to yanzu in kun zama in shi'a babu ruwanku da zina hatta ma akwai falala ta musamman da ake badawa ga wanda yake auren mutu'a da abin da ya kama da haka dukkanin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sani dan saboda ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru lirrijali minan nisa wanzu Allah ya ce ban bar wata fitina a bayana ba da ta yi cutar da maza kamar wa kawar mata to yin aka ce an bar auren mutu'a a ta yi cutuwar za ta mi za ta karu an haramta ma auren mutu'a amma duk da haka nan sai a hankali to ina ga an halatta auren mutu'an wannan shine kenan auren mutu'a hatta ma a musuluncin manzo Allah sallallahu da ya halatta sa bai wuce kwana uku ba idan muka lura a wacce riwaya ta farko ya ce ama autasin fil mutati talatata ayyam kwana uku ne kawai manzon Allah ya halatta musu shi kuma da manzon Allah ya lura da fasadin da ke a ciki sai ya sai ya haramta sa kun je anan yace kad harrama zalika wa inna Allah kad harrama zalika ila yawmil qiyama Allah ya haramta wannan har zuwa ina har zuwa ranar tashi alkiyama Allah ya kare mu ya ba mu ikon kame kawunan mu ina tsammani lokaci yayi ko zancan a cin naman jikin gida jayi e shi ba mukazancan shi bane don ba cikin babin a muke da suna al-ma'kulat muke idan muka kawo a babi na na muke da suna na al-at'ima kitabul at'ima zamu ji bayani mai fadi akan abin da ya shahi cin naman cin naman jikin gida wallahu ta'ala na inam al-mar'a al-mansib al-masalihu al-khassa almasalihul khassa akwai mimun ta biyar an gane ko wa zai gaya mana wannan mimun mimun ta biyar ita ce almautu ita ce mutuwa yanzu ba wannan mimun guda hudu duka an yi kakiya ba to almautu ita ce suka ma al'imamul albani zaria rahimahullahu ta'ala domin sun yi barazana za su hallaka shi suna daga cikin wanda ake zargi a wajen hallaka shi shine su suka kai shi almautu mimun ta biyar na'am wani a shi mutuwa kawai da kai da mace ne da kai da mace ne da kun gane ma juna shi kenan wannan shi ne kenan na'am aha na'am na'am alkawali da mutum zai dauka aha mhm eh aha aha eh eh eh a wannan wannan kuma akwai lokacin da yake da daman ko da yayi alƙawalin ya saba shi idan kasance ya lura da zakuwar kanwar akwai tabana da takan iya ta faru an gane da kyau ko idan ya lura da wannan babu laihi ya hana wannan sharadin ya walwale wannan alƙawalin kun baya da laihin komai a wajen Allah madaukakin sarki idan muka zo a sati mai zuwa akwai wani labari wanda ya tada min da hankali wanda duk wanda ya ji sa komi kekeshewan zuciyarsa sai yayi hawaye insha Allah zan kawo muku wanda yake nuna muna fitina ta kawo dangi na mata ko kuma dangin miji a cikin gida imma ya kasance 'yan mata kuma kai kuma saurayi sabon aure ko kuma ya kasance ka kawo saurayi ita kuma matarka budurwa yadda yake fasadin da yake faruwa a cikin wannan Allah ya kare mu inda muka samu daidai Allah ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah